gani za ta kaɗai za mu ɗauka yanzu ko sai mun a bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in yace aqidatur raziyaini abi hatim wa abi zura zamu ta jin su cikin jarhi da ta'dil a cikin shari'a da yake mun tamba da muhimmanci a zanubun jarhi wa ta'dil ko منتجن أبو زرع ضعفه وثقه أبو حاتم ضعفه وثقه تركه بك وإن عمدة نيسو أتكن جرحي لتعديلي لتكن رواية لحديثي وبا أنا كليس تسعيا ودام أهل الحديث هم أهل الأثر وهم أهل السنة إلا من شد كن فهمتكو تو آه وأن عقيدة تنجدا أبو حاتم الرازي عبد الرحمن ibn abi hatim shine ya nakalto ta daga waɗannan malamai nashi kuma iyayen nashi domin abu zur'a ma ya kasance kamar wani khal din shi yana ammun shi ne amma shi wato khal ne ga abu hatim yana cikin akhwal din shi cikin kawunnan shi ma'ana ƴaƴan kawunnan shi abu na khal za mu yi magana farko kan abu hatim a gurguje sannan abu zura'a sannan sai dan gidan abu zura'a dan sannan sai ita risalar sai mu shiga cikinta a gurguje duka abu hatim ne razi sunan shi muhammad ibn idris ibn al-munzir ibn dawud ibn mihran al-hanzali ar-razi an haife shi shekara ta 195 wato qad urifa bi kathrati tarhali والأخذ عن الشيوخ وجمع المرويات mutane wanda an san shi da yawan tafiye-tafiye yawan riwaya da yawan wato tara hadisai abu hatimin labban rahimahullah ya ce kar jama'atu marrawa anhu abu hatimin razi fabalagu ƙariban min talatati alafin na tattaro malaman da abu hatim ya yi karatu gurinsu sun kai kusan mutum dubu uku yanzu kai a ce ka lissafa malaman ka kila da an zo takwas ka an shiga kamaka ne malaman shi sun kai dubu uku bukari a yi malaman shi sun kai dubu hudu da wani abu to daga cikin malaman shi akwai al'imam ahmad akwai ahmad ibn salih akwai adam ibn abi iyas wannan duka malaman bukari ne ya haɗu da bukari dama cikin malaman akwai arrabi ibn sulaiman shafi'i akwai abu haithama ainihin wato abu haithama malamin malamin musulun akwai abu musihir akwai duhaim duhaim wanda yake yana jarhi da ta'adili kwarai akwai al'asma'i lugawi din nan kasan shi ma sunni ne akwai abu nu'aim al-fadl ibn abu nu'aim al-fadl ibn wabbah akwai Qutayba ibn Sa'id akwai Bundar akwai Nu'aym ibn Hammad akwai Ibn Ma'in akwai Al-Buwaydi akwai Amr ibn Ali Al-Fallas cikin dugun dubatan malam dan shi ya ruwaito daga gare shi Abu Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi sa'annan Abu Dawud ya ruwaito daga gare shi da An-Nasa'i da Ibn Majah cikin ashabus sunan Ibn Majah amma ba cikin sunan ba cikin at-tafsir الربيع شيما يا رويتو daga gare shi kamar wa huwa min shuyukhi kaga kenan riwaya shi riwayatun aqran ko mudabbas ibn abi dunya ya ruwaito daga gare shi abu zur'a rafiq din shi ya ruwaito daga gare shi abdat ibn sulaiman wa huwa min shuyukhi abu al-hasan al-qattan abu awana al-israyini sannan da wasu malamai da yawa abu hatim yake ba mawa ɗan shi labarin cewa ya kasance farkon fara neman ilimin shi sai da ya shekara bakwai yana lissafa wato ainihin garuruwan da ya je da ƙafafuwan shi wanda sun kai farsahi dubu da farko ya ce yana lissafa na je gari kaza na je gari kaza wanda ya kai farsahi dubu farsahi nawa ne abu tazarar kasuru a cikin malikiya ga namanci arba'u farasikin hukum farsaki hudu shine ke yin kilomita 78 ko 78 daga tafiya fa ba kaɗan ba ce to farsaki dubu ya yi ya ce daga nan sai ya gaji ya daina lissafi kawai daga farsaki dubu sai ya gaji kamar a ce kilomita dubu hamsin sai ya gaji ya daina lissafi wanda a lokacin duka bai wuce shekara 20 duka wannan yawace-yawacen tafiye-tafiyen mu ce yawo ko a haƙara zancen wato mutum ne mai ƙarfin hadda kwarai da sanin hadisai yake ba da labarin cewa wata ran ya tsaya a bakin kofar abulwalid a kwayalis wanda yana cikin malaman shi an taru ana jiran malam ya fito malamai masu ɗumbin yawa sai ya ɗaga murya ya ce man agraba alayya hadithan ghariban musnadan sahihan lam asma' bihi falahu alayya dirhamun yatasaddaqu bi duk wanda ya kawo min wannan hadisin da ban san shi ba yace zan bashi dirhami daya amma ya sadaka da shi gudun kar a fara tata zan ba shi dirhami ɗaya ya sadaka da shi amma ya ce a gurin akwai malamai da yawa su abu zur'a da sauransu amma dai bai ambaci bukhari ba inda sun haɗu da bukhari gudun riwaya daga abul walid a fayalis wanda shi ne farkon malaman bukhari cikin al'adabul mufaradai amma dai ranar bai ambaci bukhari ya je ba inda shi ma ba kan wallasa ba ne ya ce amma na ce duk wanda ya kawo min wani hadisin da ban sani ba ya ce zan ba shi dirhami ɗaya kaga nan ko ba don dirhamin ba mutum zai iya kawowa domin tattaunawa da muzakara kun san muzakara ita ke tabbatar da ilimi shi yasa muka zama jahilai babu muzakara ba a karar juna ka zo yana da kyau a yi haka misali to shi za a sa rana a zo a zauna shi kai ka kawo gara'ib ɗin da kake da su ni ma an kawo gara'ib ɗin da nake da su wani ma ya kawo gara'ib ɗin da yake da su cikin riwaya ta hadithi ne cikin maganganun malamai ne cikin waƙe ne cikin kaza ne babu matsala ka zauna a ta gulman mutane kun gane wannan ku wal ilmu bil muzakarati qama wartafa'a haka malamai suke ce wallahi yace ba yayi haka ne domin ya nuna musu shi wani bane yace wallahi nayi haka ne dan karu da su ko da su basu sani ba su ce mun je ka gurin wani shi ya san ya ce karshe dai haka aka yi aka kare duk wanda ya kawo sai ce na san hadisin kai wani hadisin ni da ta hanya uku ma na san shi wanda aka yi tai karshe suka gaji dai suka ba shi gari suka kyale shi kaga wannan yana nuni akan karfin wato har da shi da kuma yawan masmu'at din shi al-imam az-zahabi yana yaba shi yake cewa kana min buhuril ilmi tawwafa albilada wa bara'a fil matni wal isnad wa jama'a wa sannafa wa jarraha wa addala wa sahaha wa allala Allah ya bashi al-mizzi yake ya bashi da cewa ahadul a'immati al-huffaz al-athbat al-mashhur kana ahad al-a'immati al-huffaz al-athbat al-mashhurin bil ilmi al-madhkurin bil fadl Yunus ibn Abd al-A'la na cikin malaman shi yake ya bashi da cewa أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين أبو زرعة أبو حاتم إن دي سنا راي تو أكوي البركة سكين مسلمين dan ka san mutuwan malami sulmatun la tusad sulmatun la tusad amma an ahli sunna ne ko kuma dan bid'a ne ya mutu kaga wannan abun farin ciki ne ga musulmi abun farin ciki ne ga musulunci to wannan abu hatim kenan Allah ya karɓi rayuwar shi 288 Allah ya ji kanshi da gafara sai wato ainihin rafiq din shi wanda shine abu zur'a tarrazi ko abu zur'a shi sunan shi ubaidullah ibn abdul karim ibn yazid ibn farrukh wanda maulani ga ayyash ibn muqarrif al-makhzumi baban shi abdulkarim shi ne kawun abu hati tsagai suna da dangantaka akwai rahima tsakaninsu kawun shi ma'ana ɗan uwan mahaifiyar shi yanan sai a ce abokanan wasa ne suke ko ɗan wa da ɗan kanwa ne su wanda shi abu hati abu zur'a an haife shi shekara ta 200 daidai ya nemi ilimi tun yana da ƙananan shekarun shi shi ba kakka bari ɗanka ya girma bai fara karatu ba musamman ilimin hadisi imam Ibn al-Uthaymin rahimahullah a a cikin sharhin nuzha nuzhatun nazar ta ibn hajar ke cewa ilimin hadisi abu ne da ke da alaka da karancin shekaru wato kana so ka kware ka yi zurfi cikin shi to ka yi shi kana karami galibin wanda su ana samun wani da girman shi ya fara karatun kuma ya kware amma galibi sai ka same shi da yawan akhba ka duba ibn hazm duk da zakirar da Allah ya bashi amma cikin mas'ala ta jarhur rijal wa ta'dilihim yana samun khalqi kwarai so da ya bayan shekara 40 ya shiga karatu daga mai gori ko ya zo sallah ya zo za a yi sallar janaza ne masallaci a an yi kafin azhar ya shigo sai ya zauna wani ce kai ko nafila ba za ka yi ba shi bai san ana sai ya mike yayi bayan la'asar aka ce a zo a yi sallar gawa masallaci sai ya kabbara nafila ne ce to ji jahil bayan la'asar ba a nafila cikin kwan yan mazabin malikiya ne da aka yaje cikin yan kwanaki ya haddace muwadda ya haddace kaza ya haddace kaza karshe ma ya ga malikiyar ta mai kadan gane ya dawo kuma yana rikici da yan malikiya in sauran mazahib gabaki daya musamman hanafiya da malikiya almuhim to saboda haka yana da kananan shekaru shi ma ya fara ya fara karatu da jam'ur riwayat wartahala ila al-hijaz wash-sham wa masr wal-iraq wal-jazira wa khurasan wa kataba ma la yusaf kathra wa akhadha an shuyukh kathira suma ba za iya kididdige yawan su ba cikinsu akwai al'imamu Ahmad da Ahmad ibn Yunus da Harmalar ibn Yahya da Khalaf ibn al-Bazzar al-Qari al-Rabi' da Abu Khaithama da Sunaid ibn Dawud Abu Asim Abdullahi ibn Zakwan al-Muqri ibn Abi Shayba al-Qa'nabi ɗalibin Bukhari al-Fallas ne Isa ibn Maina Qalun kenan marwaici daga Nafi'u haka abu nu'aym da qutayba ibn sa'id musa ibn isma'il at-tabuzaki abu al-walid at-tayalisi yahya ibn bukair yunus ibn abd al-a'la da yawan su daga cikin malamai yawanci malaman abu hatim ya hadu da su haka malaman bukhari abu zur'a yana da wata miza ana cewa la yarwi illa an thiqa da kaga ya ruwaito daga mutum thiqa so ya tsananin takatsantsan yadda ana samun ‘yan kurakurai amma a kallu min alkali kun fahimta ko? na'am wanda suka ruwaito daga gare shi wato ainihin suna da yawa su ne a cikin manya-manyan malamai tun a zamanin shi kamar su al'imamu musulun da al'imamu turmidi da al'imamun nasa'i da ibnu maja duka ashabu sunan sun ruwaito daga gare shi aka abu ya'la al-mausili mai musnad shi ma ya ruwaito sa'id ibn amr al-barda'i salih jazra da yake babban naqidin nan abdullahi ibn al-imam ahmad ibn abi daud abu bakr an-nisaburi ibn abi hatim abu awanat al-isfirayini duka manyan malamai ne waɗannan su ruwaito daga gare shi cikin ma tsare kun shi abu hatim ya ruwaito daga gare shi kamar yadda shi ma ya ruwaito daga abu hatim الربيع بن سليمان المرادي الفلاس شيما يونس بن عبد الاعلى دم malaman shi ne wannan kuma sun yi riwaya daga gare ba su da girman kai su mai yanzu wani sai ya ga dalibi na ne ko nan na koyar da shi rauda ko kai ka sa shi a musulunci in ya fi ka ba sai ka je ka karu da shi ba annabi ya ce haddathani tamimud dari annabi ba an kai waladaina ko in ji gardi kai waladaina danka ka koya gurin shi wa taftakhir ibn asakir da yake tarjaman malaman shi da matar shi ya fara eh ummu fulan dai ce ya fara urwatu ibn zubair yayi riwaya daga kannan shi mata da yawa da matar shi ilimi ne bayan Allah a ciki ba da ko danka ne ya fi ka ilimi je kai karatu gurin shi ɗalibinka ne bawanka ne cike karatu gurin shi to ya zaɓi na'am ɗan ma ɗalibinka da ka zane a aji yanzu ya fi ka ilimi ka je karatu a shi dai baya zane ka ba ko ya ce amma da sharaɗi ka karama akwai karatu eh na'am ibnu hibban yana yaba shi كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الموا... wa tarki duniya wa fi wa ma fi wa ma fi aidin nas ko wa ma fihin nas kun ga su ba da riwaya kadai suka samu sharaf ba haddabin Allah ba tarin riwaya kadai ba shi yasa labarin da muke yawan badawa wanda ibn hajar ya kawo shi a ƙarshen nukhbatul fikr daga az-zuhri zuri ya je gurin abdulmalik bin marwan ya ce ka je kasar sham e waye ka ta gani babba a cikin garin wanda ya fi kowa sai ya cewa ɗawus ibn kaisan a ba ba ɗawus ba kasar sham makahul a sham ya ce bi ma za sadahun sai bin riwayati wa diyana amin al'arabi amin al-mawali ya ce min al-mawali aka zo khurasan ya ambace tawus ibn kaisan shi ma bin riwayati wa diyana wa huwa min al-mawali aidan aka zo basra yace al-hasan ko ibn sa'id al-basri shi ma bin riwayati wa diyana kuma wa huwa min al-mawali aka zo masr yace yunus ibn yazid al-aybi bin riwayati habib ibn ibn thabit malamin su al-layth shi ma bin riwayati wa diyana aka zo makka sai afa ibn abi rabah shi ma bin riwayati wa di kuma min al-mawali ku fahimta ku aka zo ina madina madina shi ma ya ambaci ina ga a ibrahim shi a kufa madina amincewa ne amma ina ina kyautata zaton Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar akwai sai yana cikin fuqaha al-Madina shi ma bir riwayati wa diyana kuma min al-mawali ba balarabi ba shi kuma al-Malik yana cikin al-Arab al-Aqhah al-Quh an gane ko balarabi ne Quh yana ta so ya ji dangin shi su ne manya sai ya ji duka mawali ne duk iyayensu sun yi bauta ma a da kusan su bakake ne ba kamar su aba ba kitirin shi addini ba daga nan take ba karshe sai da aka zo kufa ne sai ya ce ibrahimun nakhai ya ce kai amin al-arabi amin al-mawali sai ya ce amin al-arabi ya ce ka kwantar mun da hankali da kana nema ka kashe ni ku kaga su miza a gurinsu manqiba a gurinsu daraja a gurinsu ilimi da aiki fakat ai akwai attajirai da yawa bi an bace su akwai sarakuna da yawa bi an bace su akwai masu izza da jarumta da yawa bi an bace su to haka zamanin su maliku ɗaliban wa'incan su ma su maliku su ne manya maliku ma minal mawali abu hanifa minal mawali ƙwarai kuwa su a shafi'i ne suke al'arabul aqhah inda shi al-muttalibi ne imamu shafi'i وكان لا يفتخر بنسبه إنما يفتخر بتقواه وعلمه وهكا إمام أحمد شما بانقرن قوان يكي بلارد أحمد ابن حنبل أيكاك الشيباني هكا كبيبيو bayan sahabbai bayan wucewar sahabbai to daga baya galibin wanda suka yi ma addini hidima ba cikin larabawa suke kai hidimar hatta larabci si ba wai hima ba farishe ne ba ba larabe ba ai si ba wayin ma ba larabci ba gane ku to haka almuhim lokaci na tafiya ya yaba shi الذهبي يبا shi da cewa kana min afradil alami zaka'an wa hifzan wa dinan wa fadla a duniya ne yana cikin waɗanda suke daidai ku ne gurin kiyaye dokokin Allah da ilimi da kaza da kaza da kaza wannan kenan so sai ibnu abi hatim wanda shi ya ruwaito wafat abu zur'a shi 264 ya riga abu hatim rasu na abu hatim da 78 77 ko to na na yi wahami kenan 277 abu hatim bin razi shi kuma ibn shi abu zur'a 264 ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris da sauran nasabar shi dai zuwa ga tunda mun faɗi na mahaifin shi abu hatim ibn abi hatim ne razi abu muhammad at-tamimi to shi ma dai Allah ya taimake shi da neman ilimi tun yana karami ya yi riwaya daga mahaifin shi da abu zur'a rafiqun mahaifin shi da wasunsu daga cikin malaman ƙasar rayya baban shi ya yi tafiya da shi cikin tarhalat na neman ilimi da dama a cikin gurare mabambanta tun kafin ya balaga ake yawon neman ilimi da shi zuwa kasar hijaz kasar sham misra iraki saman jibal abu malamai da wanda suke wanda suke cikin karkara a jazira da wasunsu daga cikin yankuna kuma neman ilimi ta kai shi zuwa ga wato ainihin cewa yana yana karanta ma baban shi a kowane yanayi kan shi yake cewa ta kai babana ana zaune ana karatu ya tashi zai shiga gida sai in bi shi dama kan yan shi na hannun dan na cewa baba to wannan hadisin da kace kaza yana bashi amsa yana mai ana cin abinci yana mai ta ana ai sai ka gode ma Allah ko duk da akwai takura duk da akwai takura amma da a ce ka haifi wanda yake sata agwagin mutane da sata tantabaru eh ba su jin takura bara musu haka ko dai yanzu ne hutu ya musu yawa malami ya ce ma karatu iya minti talatin akwai wanda na san yana sa rebe na tashi yana bugawa to ko tambaya kake a batta habbo wasu sun hana lokacin mako sai da tadhiya cikin ilimi sai da tadhiya duk da cewa ana duba halin da malami yake ciki kuma ana tahayyunan ɗalibai amma dai tare da haka shi ilimi fa sai an bashi lokaci gaskiya kuma kai karantar wanda kake kai ma amfanin ka ne gurin iliminka da kuma matsayinka a gurin Allah subhanahu wataala abun alfaharin ka ne dan dalibin ka yi karatu har ya fika ya zama ana amfana da shi wani wai sai ya hasada wai dalibin shi ya fi shi ilimi kaga wannan rashin rashin rabo ne tabewa ne abun kai farin ciki ne ka ji daɗi yau ga shi ɗalibinka ne shi ake fatawa gurin shi shi ake karatu gurin shi cikin hasanat ɗinka yake dama ta sma'una wa yi sma'u minkum wa yi sma'u mimman ya sma'u minkum haka karatu yake rubba muballagin au'a min sami'in rubba hamili fiqhin laysa bi faqihin rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min an fahimci wannan ko amma abun yana da alaka da sarkin zuci ne in ka karantar dan Allah din me zaka ji haushin an fika an gane wannan ‘ya'yanka nawa suka fi ka girma suka fi ka kuɗi suka fi ka kaza shi ba ka ji haushi ba sai wannan yake ibada Allah ka kayo to ibn abi hatim kenan ya kasance yana yawan bibiyan mahaifin shi da kuma sauran malaman shi gurin neman ilimi ana cewa akwai sanda a ƙasar misra cikin wasu tafiye-tafiye da ya yi sai dai wata tara bai ci wato ainihin wani abu mai maiko ba ya ce wani sai dai kala busasshen biredi irin wanda ba zai hana ka karatu ba ana karatun ana dan yaga haka sau da babu lokaci wata tara cir yasa suke cewa man talabal haditha aflasa duk wanda yake neman ilimin hadisi sai ya zama talaka saboda shi lokaci yake bukata sai dai wanda dama alhamdulillah ya taso gidansu akwai kudin kala su al-Imam al-Bukhari amma duk da haka ai akwai rihilat ko in ka fita daga wani garin fa ka je neman wani malami sai a ce ma yayi gabacin duniya ka ƙara bin shi har guzurinka ya kare kuma ba waya babu account number a lokacin a lokaci a turo maka babu mai nita babu nita babu al'izza babu amana babu wacece kaga duk gidan duk gatan gidanku in dai a wancan lokacin zaka nemi karatu ya ka sha wuya shi yasa ilimin su sai ya fi albarka ne sai ka ji mutum ya yi haddar sahihaini ya yi kutubu sita ya yi zawa'id na wani ya yi na wani ya yi na wani ya yi na wani amma babu ruhin ilimin a tare da shi so da wani munazzama ce ta ɗauke shi ana ana gatsa mai kwai da shawarma ana ba shi kaji da madara da laban yana karatun ba zai yi daidai da wancan da ya sha fitsarin shi a hanyar neman ilimi ba wanda har fitsarinsu sun sha a hanyar ibn abi hatim ana bada labarin ai sun ci me sun ci kifi danye a cikin babu lokacin gasa shi da an yada zango haka cikin balaguro ne suke da an yada zango haka za za a abun ga za a dan huta a ci abinci su sai su bude littafi sai a ce hayya tafiyar sahara ce su kuma guzurinsa kifi ne haka suke tafiya da yunwa su kuma sun kummace yunwar ta naƙasa su akan su bar ilimin da gushi zai da aka je wani zango suka ga ga yunwa ta kai musu gashi ba lokacin gasa kifin nan kuma gashi ba su gama tattaunawa ba na ilimi suka ce kai kifin nan kai ya lalace kawai mutum ya sha haka to shine ake cewa hutu abdurrahman hutu abdurrahman ko google kana iya ina ga bugawa ban sani ban taba nema a google ba amma kila an ka buga zai baka ce hutu abdurrahman abu ne sananne gurin ɗaliban hadisi suka cinye shi ɗan to malam daga ba a bori da sanyin jiki ko ba a bori da sanyin jiki mu dai yanzu wani abu ne muke ba karatu ba muna dai son masu karatu eh sababa ce a sababa haka nan ne dan tsotsa ne muke tsotsa ne na'am ya kasance mutum ne mai yawan neman ilimi daga malamai mabambanta daga cikin malaman shi akwai mahaifin shi akwai abu zur'a akwai muslim ibn wara dalibin abu hatim abu dawud akwai alhassan ibn arafa akwai alhajjaj ibn sha'ib ahmad ibn sinan al-qattan abu sa'id al-ashaj yunus ibn abd al-a'la wanda malamin baban shi ne kuma bahar ibn nasir al-khawlani ibn abd al-hakam al-muzani duka wanda mun ji sunnar shi ko ibn akhi ibn akhi ibn wahab shi ma yayi riwaya daga gare shi da yawan malamai al-husayn ibn ali wanda aka fi sani da husaynak husaynaka ya rawaito daga gare shi haka abu shaykh wanda yana da littafin al-azama da sauransu ali ibn abdul aziz ibn mardak abul qasim al-faqih abu ali al-asbahan ibrahim ibrahim an-nasr al-badi ali ibn muhammad al-qassab ya rubuta littattafai da yawa cikin bangarori mabambanta ya rubuta musnad a cikin wato ya rubuta athamaniyatu min at-tabi'ina az-zuhad ko zuhudu thamaniyatu min at-tabi'in sunan littafin ya rubuta al-kuna ya rubuta al-fawaid al-kathira ya rubuta fawaid ar-raziyina ya rubuta al-jarh wa at-ta'dil ya rubuta ar-radd 'ala al-jahmiyya adh-dhahabi yace yadullu 'ala tabahhurihi fi sunnah sunan littafin ya rubuta at-tafsir ya rubuta ilal hadith ya rubuta manaqib ash-shafi'i az-zahabi yake yaba shi da cewa al-hafiz an-naqid shaykh al-islam kaga wannan duka bayan Allah ne na kwarai durriyatun ba'daha min ba'd to wannan littafi na aqidatur raziyayn ya tabbata daga ainihin ibnu abi hatim amma saboda lokaci amma amana ce ta ilimi kako ga an san tsawaita allalaka'i cikin sharh i'tiqadi usul i'tiqadi ahli sunna ya ruwaito wannan aqida bi akmaliha kuma da isnadin shi zuwa ga ibnu abi hatim wanda mutum uku aga ali ne bai da sau allalaka'i cikin wannan littafi nashi ya ruwaito shi da cewa akhbarana muhammad محمد ابن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد, الرح عبد الرحمن ابن أبي حاتم bayan ya ambaci wannan aqida ta ibnu abi hatim daga malaman shi iyayen shi abu hatim da abu zur'a sai yace hadihi daga karshe sai kowanne daga cikin su yace wa bihi aqulu ana abu ali ibn habshi ma al-muqri yace wa bihi aqulu ibn al-muzaffar shi ma yace wa bihi aqulu allalaka'i yace wa bihi aqulu uzaifa ibn al-yaman shi ma yace wa bihi aqulu an gane ku to wanda wannan riwaya kenan kuma isnadin ta sahihi ne zuwa ga ibn abi hatim ai kenan muna da mu'tam wato ainihin gurin da yake a ruwaito riwayar da isnadi ingantacce zuwa gare shi kuma malamai da yawa sun jingina ta zuwa ga shi ibn abi hatim kamar su al-imam al-zahabi shekul islam ibn taimiyya da shi allalaka'i da sauransu bai za mu shiga kai tsaye a gurguje ba su bata da yawa
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عقيدة الرازيين لأبي حاتم وأبي زرعة رحمهما الله قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال كلاهما أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص
to kaga ba dukkan malaman da suka tarar cikin malaman ahli sunna suna da wannan aqida kuma ka ji dama suna da yawan yawo cikin neman ilimi tafiye tafiye Abu Hatim da Abu Zura wannan aqida kamar nan sunanta aqidatul raziyain ta shahara da haka kuma ta shahara da da sunanta dhikru i'tiqadi a'immatil hadith dhikru i'tiqadi a'immatil hadith ai na'am matsala ta imani kenan wadda mun sha bayani kanta na أحسن الله إليكم وقال رحمهما الله والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته جميع جهاته mun yi bayani cikin shari'a a juriya kulla babubbuka da yawa akai cewa mai karanta alqur'ani maganar Allah yake karantawa mai sauraron alqur'ani maganar Allah yake saurare mai rubuta alqur'ani maganar Allah yake rubutawa Qur'anin da aka haddace cikin kiraza maganar Allah ne Qur'anin da ke rubuce a cikin Allahul Mahfuz maganar Allah ne shine bi jami'i jihati aina أحسن الله إليكم وقال والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم وأن العشرة وأن وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة ونشهد على ما شهد به وقوله حق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم dukkan sahabbai ba a bambance wasu a bar wasu a fidda alu daga sahabu ko a fidda sahabu a raba su da alu wayan da shi'a da nawasib da khawarij suka yi daga baka zaben wani daga ciki ka bar wani wayan da annabawa la nufarriqu baina ahadin minhum hakan nan sahabbai la nufarriqu baina ahadin minhum da ma'anar mun yadda da wani ba mu yadda da wani sai dai akwai tafadul a cikin falalarsu da darajarsu an gane ku amma dai dukkan su bayin Allah ne na kwarai da alu da sahabu faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu روح يضم جميعها جسدان نعم أحسن الله إليكم وقال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم kun ji aqidaku illa man rahim kaga tabbatar da ceto kenan na'am أحسن الله إليكم وقال رحمهما الله والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق وقال والحق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق والبعث من بعد الموت حق وقال وأهل الكبائر في مشيئة في في مشيئة الله عز وجل ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة don ya yi wani laifi ko ya saba ma Allah ko ya cutar da mu ba za mu ƙi mai biyayya ba cikin abin da bai saba ma Allah wannan ijma'i ne aqida ce asul ne min usuli ahli sunna saba ma hakan bid'a ne khuruji ne khuruji ne akan al'a'imma ko da mutum bai dau makami ba dan akwai al-khawarijul qa'adiyya yana daga zaune yana tanzura mutane yana turu sai su wa yake da suna wancan da ya halaka bara ko bara wancan kardawi yana zaune yana turu yana kujera tana juya shi kuma gauga suna zuwa ana kashe su to da wanda ya da larabci da wanda ya ce za mu zuga su duk ɗaya ne na'am أحسن الله إليكم قال رحمهما الله وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين sawa'in dabbobin da ake fita kiwo da su don usa'ima
أحسن الله إليكم وقال رحمهما الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف وقال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب أيوة مسألة استثناء في الإيمان ذاك يتوى أنا إيماني ده الله أيوة كان وادا لابارا أي كان كان باقول أما كتي ني مؤمنيني أقول الله رجما بالغيب التقول على الله Allah ya karbe ka bai karbe ka ba ka sani ba wanda yace wato ana mu'min a ni mu'mini ne mutlaqan ni mu'mini ne sai ce dan bid'a arwato daga sayyiduna umar yace man qala ana fil jannati fa huwa fil nar eh taghlidi ne kausa samu shi ai baka sani ba ko ka san me zai faru da kai ba sai dai ka ce ina sa rai ana mu'minun insha Allah ba tare da kana shakka ba ga matsalar ta gabata cikin ibana ko na'am أحسن الله إليكم قال رحمهما الله والمرجعة مبتدعة ضلال والقدرية ضلال وأن الجهمية كفار وأما الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مرا
duka daga magabata hijaz basra ko iraq kenan da su masar da duka banda suka tar da malamai akai cewa murji'a mubtadi'atun dullal ba a ce musu kafirai ba mubtadi'a dullal qadariya dullal masu sunna ta ce musu majusu hadhihi jahamiya kufa ya ha me ce aiwa cikin qadariya don su qadariya biyu ce akwai nufatu wanda ya kore ma Allah ilimin abin da bai faru ba to wannan kafiru shi Allah bai san abu ba sai bayan faruwar shi wannan kafiru wanda ya sarra haka cikin kadariya ya zama kafiru amma wanda an jingina mai kadariyanci ne cikin wasu masail na furu' cikin kaddara wannan fatacce ne amma wanda ya sarraha cewa shi Allah bai san abu ba kafin a yi shi wanda ya zama kafiru su ko jahamiya dukansu arna ne tunda ƙaryata Allah suke kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi suke karara ba tare da wani tawili ba rafida su kamar da yace wa ammar rafidatu rafadul islam ka kenan kamar ma basu shiga musuluncin ba ko su sun fi jahamiya hadari su da aka ce ga musuluncin yayi suka sa kafar hagu ta baya suka yi jifa da shi rawafid arnan wal khawarij murra wal khawarij sun fita daga tsarin musulunci Suma an ruwaito daga wasu malamai sun kafarta su khawarij amma sai dai su ma aqsam ne mabambanta kamar yanda shaharistani ya ambata a cikin al-milal wan nihal da ibn hazm da sauran malamai sun bayyana firaq na khawarij akwai waɗanda suke arnan ne su
نعم أحسن الله إليكم وقال رحمهما الله ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر وقال أبو محمد وسمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة و- وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية مم.
يريدون إبطال الآثار وعلامة الجهمية وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة مجبرة مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة م- مخالفة ونقصاني ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة نعم ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء نعم آه، yake cewa ji abu muhammad shi wani abi hatim wa sami'tu abi yaqul kaga wancan duk da ya jiro su ya zubo magana ce ta abu hatim da abu zur'a amma wannan ga abin da ya ji daga abu hatim kuma zai kawo wanda ya ji daga abu zur'a ma'anar ɗaya ne lafuzan ne suka bambanta al'amanatul ilmiya sai yake cewa abu zur'a abu hatim yana cewa alamatu ahlil bid'il waqi'atu fi ahlil asar da kaga mutum yana sukan masu bin hadisi yana sukan masu bin asar na magabata to dan bid'a ne. in yi magana kace ya kawo dalili sai ya ce ban gane ba to wannan dan bid'a ne kace mai sahabbai sun yi ko magabata sun fahimci hakan daga cikin tabi'ai waɗanda suke sun bi sahabbai da kyautatawa sai ce kaman yaya hum rijalun wa nahnu rijal to wannan rabu da shi batacce dan bid'a ne Hmm? rujulan ma kai da yanzu shi dan bid'a rajul ne ba rajul bane shi ai rajul a cikin abun ga a yare na ilimi ma- ma- matsayi ne mai girma illa rijalu an fahimta sai ce wa alamatu zanadiqa alamar cewa mutum zindiki ne tasmiyatuhum ahlus sunnati hashawiyya suna kiran ahlus sunna hashawiyya an ce hashawi shine wanda kawai baya tantancewa kawai komai yazo mai dauka yake to haka suke siffanta ahlus sunna da shi shi kuma da yake daukan maganganun sa aristo wanda a cikin arnan masu bakake wulufin amma kai da ka dauna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sai ya kira ka hashawi wai baka tantancewa da tunaninka to wannan alama ce ta zindiki yuriduna ibtal al-athar suna so ne su ruguza ruguza riwaya ta athari da abinda aka roito daga magabata alama ta jahamiyya tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbiha bajahami yana kiran ahlus sunna mai- yana shabbaha Allah wannan matsalar yanzu a sha'ira da yawa sun fada cikin ta sai ga ya zo fa- matsala ta istiwa'i sai ya ce maka aya za a yi ku ce Allah ya daidaita sama da arshi kun kamanta Allah da mutane tun daga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce li tastawu ala zuhuri kun kamanta Allah da mutane an ce Allah ta'ala yana da kafa sai kun kamanta Allah da su da mutane wannan sakaran abul fasadin yake kowane ne naji yana faɗin haka shi amma a gurin shi bai daka ce mai bajahami ba ba amma shi yana ganin shi ba ash'ari ne to da yawa daga cikin ash'aira saboda su galibin su jahilai ne sun sun yi insilali daga ash'ariyancin sun koma jahamawa wasun su sun koma ma malahida wasun su sun koma aqida ta ittihadi da hulul basu sani ba yanzu ba ash'ari yace yazo ya ce maka Allah yana ko ina nan ba aqida ce ta ash'aira aqidar ash'aira Allah baya ko ina an gane amma sai yace Allah yana ko ina wannan aqida ce ta hululiyya duka duk wadarin ce waɗannan duka kore a wancan ya kore Allah wannan kuma ya mai da kowa Allah wal iyadu billah zaka da kaji mutun yana kiran ahli sunna mushabbiha to wannan mutumin bajahami ne alamar qadariyya suna kiran ahli sunna mujbira sai su kira su suna ijbarin mutane tunda sun ce duk abinda bawa yayi Allah ta'ala ya kaddara shi wai kenan sun sun tilasta ma bawa yin saban Allah sun tilasta wai su ganin su tsarkake Allah suka yi da suka ce Allah bai kaddara sharri ba suka ce Allah bai kaddara sharri ba amma ga abubuwa da yawa da suka faru a cikin ahzab wanda wa balagatul qulubul hanajira ko amma sai yace eh, qadaran maqdura yace Allah ne ya kaddara walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula a cikin yaƙe-yaƙen da aka shawo ya kamar Uhud da Hunain da sauransu Allah shi ke halittan komi shi yake kaddara dukkan komi to amma suka kore ma Allah kaddara a ganin su wai sun tsarkake Allah ne shi yasa muka je a cikin sharhus sunna shi dan bid'a ko da kyakkyawan niyya yayi bid'a ba a mai uzuri ko da kyakkyawan niyya ne ko da ikhlasi yayi matacce ne shi halakake ne ita bid'a bid'a ce an gane ko wa alamatul murji'a tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalafatan wa naqsaniyya suna ganin su sun tauye saboda sun sanya aiki a cikin imani ahli sunna sun sanya aiki cikin imani wanda kuma Allah ne da manzansa suka yi haka Allah ya kira sallah imani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum annabi ya ce al imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul adha 'ani tariqi wal imanu wal haya'u shu'batun min al-iman kaga ya sanya aiki cikin imani ce alamar rawafid sune tasmiyatuhum ahlus sunnati nasiba sai su kira ahlus sunna nasiba duk dan shi'a sai ka ji ya ce ahlus sunna sune nawasib yana nufin wai ahlus sunna suna kin sayyiduna ali da iyalan gidan shi kuma da suke dauko wasu maganganu na shekul islam cikin minhajus sunna suna lizumta ma ahalus sunna cewa ai su ne na wasu masu kin sayidu na ayi da shi kuma shekul islam yana faɗin wasu maganganu ne a babi ma'arazi ne na tattaunawa da ilzami wa abokin rikici ilzami wa kasu in kun ce kaza to ai shi ma ɗan ba nasu bai zai iya cewa sayidu na ali ya yi kaza ya yi kaza to kan ɗan tsawaita bayani sai su ciro wannan maganar sai a yaɗa wa jahilai. Da haka na wasu ahalin sunna ma suna yin inkari a kansu kuma suna tahziri a kansu wanda su ne masu kin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin khawarij da wani sai malam yace wala yalhaqu ahli sunnati illa ismun wahid suna ɗaya yake haduwa da ahli sunna shine a kira su ahli sunna amma yanzu ai muna cewa mu salafiyya me yasa saboda ita kanta sunnar gurbatattu sun shiga ciki yasa ce su ma ahli sunna ko yanzu dan lalacewa dan tijjaniya sai ya ce ma shi ma ahli sunna saboda lalacewa ne saboda addini dai babu galihu a gurin mutane dan kungiya ya ce shi ma ahli sunna eh to da ka sai aka ware yanzu dole ce sai a ce salafiyya wanda shi ma ba lafazi bane da aka kirkiro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha fa inni salafun laki ana nufin bin wanda suka gabata daga annabi da sahabban shi da wanda suka bi tsarin shi wannan su ne salafiyya su ne ɗin ahli sunna na gaskiya to matsalar kowa ya shigo ya ce shi ahli sunna to sai a mayyaza babun tamyizi kamar yadda muka ji cewa zamanin sahabbai akan ce alqur'anu kalamullah amma ba a cewa ghairu makhluq sai da wasu suka zo suka ce makhlukun ne sai aka tursasu zuwa ga a ce gairu makhluk da aka shi ma yanzu tursasa mu aka yi muka ce musa lafiya ne don mu mayyaza kanmu daga tafarkin yan bidiya wannan kuma sunna ce ta annabawa sukan barranta kansu daga wanda yake batacce ne shi kamar da annabi ibrahim ya ce ma wa mutanen shi da su da gumakan da suke bauta ma inni bari innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi dole ka barranta daga wanda yake batacce yana cikin alwala'u wal bara'un da yake dole imanin ka sai da shi zai cika kuma ya inganta na'am ahsanallahu ilaykum قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة رحمهما الله يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا لا يفلح صاحب كلام أبدا مسألة تكرشي الاتاف يتياج مهيفن شيد أبو زرعة الرازي الرفيقان رحمهما الله suna umartan mabiyansu da kaurace ma ahlul zaighi wal bid'a karkatattu da yan bid'a wa yughlidhani fi dhalika ashadda at-taghlib kaga abin da suka ruwaito ya kai haddin ijma'i fa duka daga magabata ne a kasar Sham da kasar Iraq da kasar Misra da kasar Hijar Hijaz suka ce duka sun tadda malamai a haka kausasa harshe akan dan bid'a lada zaka samu lada zaka samu ai mun ji maganganun al-Fudail ibn Iyad a ƙarshen sharh sunna ko da cewa dan bid'a in ka kausasa mishi zaka ƙara daraja a gurin Allah in ka galla mai harara ka kalle shi ka murtike fuska zaka ƙara daraja a gurin Allah al-qahtani yace la talqa mubtadi'an wala mutazandiqan illa bi absati malik al-ghadban karka hadu da zindiki ko dan dan bid'a sai da murtikakkiyar fuska irin ta maliku mai tsaron wuta a ga ya ba murmushi ba dariya babu sassauci a gurin kuma haka nan ne rauni ya ce kai an kausasa da yawa wani fa ana karatun yana ganin a kaman ba dole sai an yi haka dole ne wajibi ne dan bid'a sai ka nakkala shi sai ka wulakanta shi sai ka hakkara shi in ma da da hukunci a hannunka ka bula ne shi inda sayyiduna Umar ya bula ne su bai an ba hukunci a hannunka to wannan karahiya bil qalbi wal lisani ka fito a zuciyarka ka kishi kuma ka bayyana ma duniya har mala'ikun Allah su shaida duniya ta shaida cewa kana ƙin ɗan bidi'a saboda bidi'a shi amma ranar da ya tuba ya zama ahalus sunna to shi kenan in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fil din ko awa kuma ba kai tsaye ba kamar yau za mulahaza ko mai kyau yayin mun karanta dazu cikin tarjamar al-Humaydi to al-Imam Ahmad shi ma abokin shi fa Abu Ibn Ma'in yace bai ƙara magana da shi saboda annahu ajaba fil mihna to ko da dan bid'a ya zo ya ce ya tuba ba kai tsaye ake ba shi amanna ba mun karanta asar na wani magabaci cewa hatta tazhara cikin ibana ku hatta tazhara min taubatika ma zahara min bid'atika eh tubarka ka je tukun har sai mun ga zahiri ta bayyana kamar yanda zanubanka da bid'a ka ta bayyana
wata wanda ya tuba daga abinci kuma bayan
eh wanda Umar bin Abdul Aziz ya kashe shi kaga ai tsoro ne ya ji gaban khalifa sai ya ce ya tuba ya ce kai wallahi ban fahimci haka ba sai da kamun bayani sun iya makirci amma ƙarshe daga baya da aka bayan an yanke mai hannu kudana gun hannun wani ya ce hada qada'un wa qadar ya ce la ma hada qada'un wa la qadar sai to tunda haka ne a rataye dan manzon rataye shi aka kashe shi da ka karsu ruɗe ka da cewa sun tuba in ya tuba to shi kenan bari har Allah ya bayyana tubarka ka wanda ya bayyana mana bid'arka ta inda aka hauta na ake sauka Allah ya samu dace shine yake cewa wa yughlidhan fi dhalika ashadd at-taghlid wa yunkirani wada' al-kutubi bir-ra'yi bighairi athar suna kyamar rubuta littattafai da ra'ayi babu babu atar a ciki kawai fararun farilla ne sunnatun mu'akkadatun sunnatun wajibatun makruh makruhun fi qawlani a cikin littafi al-Imam Ahmad da su Abu Zur'a da su Abu Hatim suna kyamar haka tare da wasu malaman sun yi sauki akan yin rubuta littattafai na fiqh ba tare da kawo aya da hadisi ba in dai sun dace da aya da hadisi domin a fara sanar da yara ƙananu aiko mai risala ya ce na yara ne yau a fara sanar da yanzu retar ne da muke shi ne ake karanta su iziya su risala a karantun zaure da wani amma asali ya kamata yanzu an shiga cikin ummahatul masail da adilla na masail din cikin kutubus sunna wannan ya safa yanzu da wancan yayyawa wanda ba shine asali ba littattafan furu'a wanda babu nasi a ciki babu istidlalat yanzu mutum ya zo ya sa karatun bukhari ya sa karatun su abu dawo da ya sa karatun su muwaffa an gane da ita ma muwaffa akwai ara da yawa a ciki sai wani ya dinga ganin kamar ya bar asali ma abin da ya kamata su a hallari su su a hallarin su ne malamai ke kyama da yawan malamai dan dai an samu wasu sun ba da damar babu laifi ne kawai amma waɗancan su ne asali su su akhbari su ashmawi su iziya su risala su wane ne da hatta na kowace mazhaba na kowace mazhaba da ake yi yara ne kananu don kar abin ne musu nauyi su fara gyaran ibada tukunna daga baya sai su san adillatul ahkami da amma kai geme geme sai dai a babul lalura kawai kamata ya duk abin da za ka yi ka san mai dalilin shi daga qur'ani da sunna amma za ku gamu majalisun mu muna karantar da su amma ba mu barin matsala sai mun kawo mata dalili ko in ta saba mu saba da ita mu saba da wanda ya kawo ta ina fata an gano mu amma asali asali shine karanta littattafai ummahatul kutub al-musnada imam ahmad yana kyamar rubuta masail zalla rubuta ara zalla a cikin littafi kuma har imamu malik da kanshi sai da yayi nadama lokacin wafatin shi yace babban abin da yake wada nadama yin fatawa da ra'ayi ra'ayi fa ba yana nufin molanka ba yana nufin istinbabat da qiyasat yace eh akwai asar shi yafi dacewa kawai in ce Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ga fahimtar sahabi wannan shi yafi zaman lafiya shi yafi zaman lafiya kuma karayu akan haka akwai in je karayu akan bin asar kuma da tabbatar asar din to zai yi wuya kasance kanka cikin bata zai yi wuya kasance kanka amma in je bin ra'ayi ne to wata ran shedan zai zuga ka sai ka bankare nasu kun fahimta ku ya bi son zuciyarka Allah ka kare mu na'am to sun hana yin wannan wayan hayani an mujalasati ahlul kalam sun hana zama da ahlul kalami wa nazari fi kutubil mutakallimin wa yaqulani la yuflihu sahibu kalamin abada su da kansu ahlul kalam din sun tabbatar ai arrazi da yazo mutuwa ya tabbatar yace nihayatu iqdamil uquli iqam wa aktharu sa'il alamin wa balu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال أغانيكو سيدي كتوى طريقة الرازي كتوى طريقة السلفي أسلم hanyar magabata ce wallahi ta fi zaman lafiya saboda ya ci kwakwa ya sha wuya ra'ayi ya wahalar da shi iska ta wahalar da mai kayan kara sai ce wa tariqatul khalafi awsa'u lakin ashkalu hanyar magabata ta fi nasuwa hanyar 'yan baya ta ku faɗi amma ya dai akwai rikici yau ka warware kanka gobe ka karyata kanka amma shi asar yana nan daram shi ne zaman lafiyar musulmi eh shi zai gina a Allah ya samu dace to sai suka ce ne ahsanallahu ilaykum قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله وبه أقول أنا وقال أبو علي بن حبيش المقري رحمه الله وبه أقول قال شيخنا قال شيخنا ابن المغفر رحمه الله وبه أقول وقال شيخنا يعني المصنف رحمه الله وبه أقول وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل وصلى الله على محمد وآله وسلم da kulla mu'minin na'am to kaga kamar da muka yi bayani a farawa cewa Allah da ka'i da ya fitar da wannan risala din ko wannan aqida ta arwaziyaini da shi da dukkan malaman shi sun ce wabihi aqulu haka ita ma wannan nuskha din dukkan su sun ce wabihi aqulu wa nahnu naqulu bihi ko mu ma shine aqidan mu da ita muke so mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla to
na da karatun yau za mu dasa